الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابك وقوة شعبان جرى النبي صلى الله عليه وسلم سبب آيات أليه الأولى أربعين شدة وان ديداتي دشا شدة watan biyu shekara ta dubu biyu ishirin da biyar. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu Ramadan. Muna kan shafi na talatin da takwas. Malam ya ce wa kana Umar, radiyallahu ta'ala sai na Umar Allah ya kara masa yarda ya kasance, Amara Ubayya ibn Ka'ab ya umarci Ubayy dan Ka'ab sahabban Annabi alayhi salatu wassalam wa Tamima ad-Dariya da kuma ɗayan sahabin Tamima ad-Dari Sayyidina Umar a matsayin shi na Amirul Mu'minina na sarki shugaba ya umarce su an ya kuma bin nasi su tashi da mutane fi share Ramadan ma'ana su tsaya da mutane sallah ta kiyamun laila a cikin watan Ramadan. Me yasa duk yawan sahabbai aka sa waɗannan makaranta ne, abinda yake nuna kiyamun laili waɗanda ya kamata su shugabance ta makarantar Ƙur'ani, masu harda a kai, wanda baya da harda ya bar masu harda su yi. Sahabbai da yawan sahabbai ba su da harda, amma kuma ba a sa su ba. kuma sun iya karatu me yasa aka sa waɗannan saboda su makaranta ne mahaddata ne sun haddace shi a cikin zukatansu da kansu shi yasa sai na mara kiyamun lady baba yan ce mutum ya karatu yana ya limanci yana dibawa bai ba amma dai akwai wanda ba ya dibawa a bayan shi shi ya dacewa da shi فكان القارئ sai makaranci ya zamanto ya ƙara'u bilmi'atai yana yin karatu da ayoyi ɗari biyu in raka a cikin raka a guda ya karanta aya ɗari biyu hatta kan sai da suka zamanto ya tamiduna alal isri suna dogara kan sanduna haka sai mutum ya ɗan tokare ga sanda ka kai ya wace sahabbai kuke ne min tulil qiyam saboda tsawon rayuwa a tsawon tsayuwa saboda an dade yana tsayuwa amma wa ma kanu basu kasance ba yansarifuna suna ƙari sallah illa inda al-fajr sai tab da ke tawa al-fajr suke ƙara sallar qiyamul layl وفي رواية أو رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري sun kasance suna ɗaure igiyoyi a tsakanin ginshiki da ginshiki. Kenan duk wanda ya gaba iya tsayuwa da kanshi sai ya ɗan zangi jingina ga igiya haka. Kuma ya ta'allako da biya sa nan suratai da igiya ɗin. Kaji irin yadda ake yi, wannan ba dole ba ne kuma. Ba dole ba ne kuma ta yi tsawo. kuma ya kamata limami ya zan iri sauƙaƙa wa mutum amma dai suna yin koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma asali haka ake son sallah ta dare duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mana cewa duk wanda ya mu mutane sallah ya sauƙaƙa musu amma dai asali ana so a tsawaita sallah muna ganewa ko saboda wannan tsawaitawa tana da wata falala ta musamman tana da wani mukami na musamman da mutum za ya samu in ka tsawaita da amma ita tsawaitawan kamar yadda ita ma sallar sunna ce mustahabi ce to haka ma tsawaitawan mustahabi ne to saboda tsananin yadda ake dadewa aya ɗari biyu ba an kusa karance bakara yawwa an karance ali imran daidai an wuce suratul nisa'i an yawanta tana tsaye kuma ta ta bi ita ma haka ta uku ma haka nan ta hudu ma haka nan haka ta yi sun riga sun wuce ku yanzu wa zai karanta muku aya ɗari biyu su ai sun riga sun wuce yanzu kuma ba inda za a yi irin wannan sallai ko izihi izihi da wuya a zaki karanta wa mutane an yi gudu dama nisfin raka ta farko rabin izihi raka ta biyu ma haka duk sallama izihi ɗaya ai haka ne ko kusan da haka ake yi malam yace wa ruya kuma an rawaito anna umara lalle sayyidina umara jama'a thalathata qurra ya tattara makarantan alqur'ani guda uku famara asra'ahum qira'atan sai ya umarci wanda yafi su gaugawa karatu an yaqra bin nas ya karanta ma mutane bi 30 da ayoyi 30 baji wata riwaya sai na mara yace wanda yafi saurin karatu yazo kuma kuma saurin karatu ya karanta aya 30 wa awsatuhum mafi tsakaituwar su kuma bi 25 dawi 25 fahum bi 20 mafi na wasu kuma aya 20 kaji kaga shi ko zamanin su mutane na bukatar kuma akwai karatu mai yin karatu mai sauri ba haramun bane duk da yake karatu mai sauri ya danganci irin saurin da ake akwai mai sauri akwai wanda ke sauri kuma baya bata karatu baya canja karatu wannan abin so ne shi ake ce ma alhadru yin karatun alkur'ani da sauri ba tare da kuma ka bata karatun qur'ani ba ba tare da ka canye wasu bakaki ba suna nan yadda suke amma kana mi kana gaugawa da karatu kana sauri akwai kuma matsakaici wanda shi ba sauri ba ba nawa ba akwai kuma mai nawa mai jinkiri karatu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai duk waɗannan matakai ya halitta karanta alkur'ani da su to sai da amar sai ce wanda yake da sauri ya yi ma mutane ya karanta aya talatin wanda yake da bai kai saurin shi ba kuma aya 25 ta gani duk kusan lokaci dai za su wanda yake da nawa kuma sai karanta aya 20 ashe dai ana son ana son rangwame ana son sauƙaƙa ma mutane domin addinin ma gaba dai sauƙi ne ba ba tsanani ba ne tun makana fi zamanin tabi'in sa'an nan ya kasance a cikin zamanin waɗanda suka biyo bayan sahabbai يقرؤون بالبقرة سنة كرن تاور سورة البقرة في قيام رمضان أتكن صيور رمضان في ثمان ركعات أتكن ركوي تقص سلمه لك نمكو أقولنا يا يا كما إلى النام كنا فإن قرأها إذا يكرن تاتا في ثنتي ركعة اثنتي عشرة أتكن ركعة قوم شابيو ra'u sai su gani annahu qad khaffaf cewa ya sassauta musu ya yi saukin sallah haka sallar bata dan yi tsawo ba haka idan ya karanta suratul baqara da raka'a goma sha biyu ma'ana har karshen sallar kenan babu abin da ya rage sai wutiri duk da yake an rawaito daga sahabbai cewa suna yin raka ashirin ashirin suke yi musamman zamanin sayyidina umar duk da wasu malamai suna cewa isnadin bai inganta ba amma da ya rawaito cewa suna sallatar raka 20 ne gami da shafa'i da wuturi kuma 23 almuhimmu dai wannan zamanin tabi'ai ne wato su a zamanin su su kuma bakarar ce gaba da yake kiyamun laili da ita to kaga wannan ba ta yi babu musamman a zamaninsu a zamaninsu akwai ƙarfi ga mutane akwai isasshiyar lafiya kuma ba fitintunu irin namu kuma zamani ne mai falala mai albarka zamani ne mai daɗi wanda banda ibadan ba babin da ake so irin yadda duniya ta zo ta cika da rayuwarmu su ba ta cika da rayuwarsu a hakan ba da abubuwan duniya ma zamanin sai na suke in babu su sai da irin na zamanin su ma akwai zamanin da kake akwai fitina irin ta zamanin ka sai dai da ma wata fitina tana gaban wata mu ma yanzu waɗanda za su biyo bayan mu abin da za su gani Allah kaɗai ya san shi ta fitina na ɗaukar hankali Allah ya kiyaye su mu ma Allah ya ƙara kiyaye mu wasu ila ahmadu an tambayi imamu ahmad أما عن عمر سريع في القراءة أتكين قوغاوة أتكين كرتو والبطيء دكما مينوا فقال سيتي في هذا مشقة على الناس أتكين ونم أقوي سنني دوياء كم متاني ولا سيما بل لن تنام في هذه الليالي القصار أتكين ونن ندلال ونن نسكي باصل فوق كيرين دلالين wa innamal amru imam Ahmad yace lamar yana tabbata ne ala ma yasta'miluhu an-nas akan abin da mutane suke aiki da shi wannan wata magana ce ta shi an tambaye shi game da wato abin da aka rawaito daga sayyidina Umar da ya doki masu saurin karatu da masu jinkiri yace wannan akwai tsanani akwai wahalar da mutane ballantana mami ballantana a cikin waɗannan dararen waɗanda suke gajeren darari ne na san lokacin darari ne masu zahi da daren zahi shi ne baya da tsawo haka ne ko daren sanyi shi ne gajere da shi ne mai tsawo sai ka samu ƙarin wajen awa ɗaya a cikin shi akan daren daren zahi wadda ka daren zahi nan da yake karewa na sanyi kuma shi ke ɗaukar lokaci وقال أحمد لبعض أصحابه kuma imamu Ahmad ya faɗa ma ɗaya daga cikin almajiran shi wa kana yusalli bihim fi ramadan ya kasance yana musu sallah a cikin watan ramadan bana yana musu limanci a cikin watan ramadan sai ya ce mai haula'i qaumun du'afa yace waɗannan mutanen mutane ne masu rauni ka bi su a hankali iqra khamsa ka karanta ayoyi biyar a duka aya biyar kaji sittan a karanta ayoyi shidda a duka saban a karanta ayoyi bakwai a duka saraka ko da sunna ce ana kallon kuma mutane ana kallon karfin mutane da yanayin mutane da lafiyar mutane kuma da ma'anar sallallahu alaihi wasallam ce man salla bin nasi fa yukhaffif duk wanda ya ma mutane limanci to sai ya sauƙaƙa masu kada ya matsa musu Imam Ahmad yana cewa a kiyamar ne da yake cewa karanta aya biyar biyar ko shidda ko bakwai. Yanzu wani ma ka yi kiyamar ne da ayi biyar ta tsaya ba kiyamar ne da bace. Kamar sallolin da ake na ashon, salloli na ashon daidai ne. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban Allahu akbar. Sallah ce. in kaga kana da kwarin gwiwa kana da karfin ba za ka yi sai ka fitar inda za a karanta ma shahi ko rabin shahi amma in ta yi aya ɗaya ɗaya ta yi mudahammata Allahu akbar fi ma ila li dabbakata Allahu akbar minti 20 an kare ko minti ma sha biyar minti sha biyar sauki ne wanda ke so zaɓi ce akwai don ibadar dama ba dole ba ce wanda yake so ya tsawaita ya tsawaita wanda yake so ya gajarta ya gajarta amma kowa dama ballanta dama an sha ruwa mutum da ya gashi amma kuma mutane ka duba ka ga irin wannan saukin kuma ka ga mutane na guje ma masallatai aya ɗaya za a karanta ce Allahu akbar amma sai ka ga bayan kwana goma da fara asham sai ka ga ana tawacewa to ina ga inda ake karanta aya sha biyar ko ko aya 20 sanda a duka aya ɗaya dai ta kori mutane ina ga aya 20 kasan sai ta yi koran mutane ko da saboda haka ana so a sauƙaƙa a rangwanta ma mutane a sauƙaƙa sauƙi addinin musulunci kuma gwargwadon ku Allah ya san in kuna da ƙwarin gwiwa kuna iyawa kuma shi karatu kullum ana yin shi baka san abin da ake karanta ba ka yi damuwa muna ganewa mutum ya yi damuwa a ta karanto a karanto wani wuri na Qur'ani baka san me yake karantawa sai ka damu inda baka san me yake ba ka jin komai ba ka gani ayat baka san ta ba in aka cije baka san an cije ba in an ketare da baka sani ba ko ba haka ba a yan masallaci ne dama na almajirai ne ko malamai ne ko masallaci ne cikin wata babban makaranta ta addinin musulunci kaga ina karanto da ba mutane haraka su ce wannan amma an karanta ma mutane su ba san karatu ba karanto masa wani wuri can haka ba san me ake ko aya goma karanta sai ce ka dade aya goma sai ce an dade yana sallah ba amma in ka karanto mai aya hamsin ta amma zuwa nasi in ka karance masa amma gaba ɗaya ba ya kushi saboda yana jin abin da kake karanta kuna ma yi tare tari za ka tsaya ba sai ka je gyara ma wanda ya san ina ke karanta sai dai mun mancewa kai ko ba ka mutane suka ba nan ba ji za ka yi kawai suka ji wani ya ɗauka shekaran jiya ba dade ba shekaran jiya ina na kamo an da asuba ina yi murya ta ta sarki kawai sai na ji wani da inna jahannama kana ta zo cijewa na yi kawai sai ya dauka to daɗin karatu inda mutane suka iya ke inda mutane ba su iya ba akwai wata shekara na kamo da magarba ne kawai na kamo alif lamim babbai kawai ina kallo wani bayan haka kawai sai ya hita daga masallaci. A da magarba, ce tsawai ta za a bare ta shi. Ni kuma daidai ayoyi biyar ne za ka karanta kawai. Kawai da na san magarba ba a tsawai da su. Daidai ayoyi biyar na so in karanta, kuma nan na tsaya. Na san sai ya jira duka kuma ya ce kawai. To haka abubuwan suke tafiya. Zara da sai da Abdul abin nan Imam Ahmad ya ce waɗannan malaman da kake gani waɗannan mutanen da kake basalla rauni ke gare su ka karanta musu ayoyi biyar biyar ko shidda shidda ko bakwai bakwai. Qala yace fa qara'tu sai na karanta fa khatamtu lailata 27 kuma sai gashi na sauke alqur'ani daren 27 da irin wannan karatun kuma sai da na sauke alkur'ani daren 27 kaga wannan ya nuna raka nawa ake kenan oh zuma an rawaito akwai masu yin 23 akwai masu yin 27 akwai masu yin 37 mutanen da to ba mamaki masu yin 37 din ne in ba haka ba Qur'ani ba zai sauko ba da waɗannan ayoyin kaɗan ba. Wa ruya anil Hassan an rawaito daga Hassan al-Basri kenan. An alladhi amarahu Umar cewa lalle wannan abin da sayyidina Umar ya umarce shi an yusalli bin nas ko kuma wanda sayyidina Umar ya umarce shi yayi ma mutane limanci kana ya qara'u khamsa ayatin ya kasance yana karanta ayoyi biyar biyar shita ayatin ayoyi shidda shidda فكلام أحمد ما لا يتوكي لما قال إمام أحمد يدل هنا أنني على أنه في القراءة أكن سوى لليشي أتكين كراتو يرأي حال المأمومين ينال مراد حال ودن أكي مليمنشي wala yashqu alaihim ba zai matsa musu ba wa qalahu ghayruhu min al-fuqaha kuma wani shi ma daga cikin malaman fiqh duk sun faɗi wannan magana Tun malamai masana ma duk sun faɗi wannan magana cewa sauƙaƙawa ake ba matsawa ake ba su kuma mutane su an sauƙaƙa musu tsaya su yi ibada an ba su dama su yi ibada ba ne ba wai an ba su dama kuma su yi ta gudu ba aya biyar biyar ko aya hudu hudu ko aya shidda shidda ko da yake ayoyin alkur'ani iri iri irin na sa'an makaga ya gajeru ne kuma na samu akwai inda suke da tsawo ko su ayoyi cikin abin nan cikin wannan izihin na amma suna da tsoron haka ce biyar biyar sai ka gan su da yawa to amma dai ba matsala saboda mutane waɗanda suke bin bayan ka sun sani to dan wata shekara wani ana ta karatu liman yadda ta karatu yana ta karatu ya iya bannan kuma ya je ya ɓace aka rasa mai tada shi ya je ya dawo ya je ya dawo ya ke ta daga wurin ya sake wani yayi yayi ba mai iya gyara shi baya kowa bai iya ba wani daga cikin sai ta daga daga cikin sahu ya je tsaye wurin sheti ya ce liman ina ina tsaye na take wa karanta mun bai kai su sun gane ya wacce amma wanda sai ta saboda ba iya ba ya dade yana karatu kuma ya je sarkaye wani wuri yayi yayi yayi yayi dan ma haka dade sai na ina tsaye na take ba karanta mun to da haka kenan daɗin ƙasa-ƙasan nan ko da dai mutane na bayan ka suna jin daɗin karatu saboda sun san me kake karanta sun iya wurin kuma ko dai rikicewa aka yi don kaga za a iya tada ka da sauri kuma wannan yana taimaka wa mutane suna jin inda suka iya ana karantawa wani nan in dai ana yawan karatun kanan surorin nan to har da shi na tashi abin da yawanci sai ya gyara abin shi ma na rikito mai can sama wadda ba mi kenan bai san me ake ba وروى أهل السنن كما ما أبو تالتا من السنن أنا أبو داود الترمذي للنسائي لابن ماجه سر رويت عن أبي ذر رضي الله عنه لقى أبو ذر الله يقال مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي ما زال صلى الله عليه وسلم لما قام بهم يا عند قيام الليل دسو إلى ثلث الليل يزوى بيدك تكين أكن دري har sai da aka kai wannan lokaci wa marratan wani lokaci kuma ila nisfil layl ya zuwa rabin dare qalu suka ce law nafaltana baqiyata lailatina suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dai ka ci gaba da yi mu kiyamul layli dukkan daren mu gaba daya sauran daren da ai ta sallah a ciki wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula lalle mutum idza sallama al-imam idan ya yi sallah tare da liman hatta yansarifa har liman ya kare sallah kutiba lahu baqiyatu lailatihi za a rubuta mai dukkan daren ma gaba daya in dai ka bi liman sallah sallah asham haka kare to an rubuta ma sauran daren gaba daya kai kiyamul layl shi an mutane na barin wannan falalan na barin su mutane su guje su tafi su shikenan tunda baka bari halli mai kare sallah ba shikenan daidai abin da ka samu daidai na yake tsayawa amma an ka bari ma aka kare sallah za a rubuta ba ladaddaran gaba daya ko da baka tashi kai wani abu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi masa sallah in dare ya raba tsakiya sai ya tsaya yaushe ne rabin dare yake sha bin dare kenan ko shi ne rabin dare da ba in ya kai nan sai ya ce kowa ya tafi shi an kare sallah ya rasulullah inda dai ci gaba kai da sallah Allah ya ce a haka da nayi muku sauran daren ma rubuta muku na dashi ba wani lokaci kuma ya kara zuwa sulusi ɗaya daga cikin ukun dare wani lokaci kuma ya rage ke ga haka domin Allah subhanahu wataala da ma ya ce mai kumin laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi ورتل القرآن ترتيلا الله تعالى يا رسول الله كفيدا دري غبا dai ka raba rabin dare ko ka ƙara rabin ka ƙara sama rabin dare ko kuma ka rage shi haka dai yadda kake so kuma Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu lalle Allah ta'ala ya san kana tsayuwan rabin dare da kuma ɗaya daga cikin ukun dare din to shine nan ga yana ake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah da sahabbai har sai ya kai rabin dare ko kuma ƙasa ga haka nan su kuma sai su ga da dai daren gaba daya ta kare da ibada sai manzo Allah ya ce a daidai da kuka tsaya tare da ni to sauran ma za a rubuta muku da shi fadalla malai yace sai duni kenan ala anna qiyama thuluthil layli ya zuwa cewa lalle tsaida ɗaya daga cikin ukun dare aw nisfihi ko kuma tsaida rabin shi yuktabu bihi da shi ana iya rubuta ma mutum qiyamu lailatin tsayuwar daren ma baki daya lakin ba da imamu amma ba tare da liman yawwa sai in tare da liman ne saboda ladan jam ba saboda ladan kana biyan wani kare za ka samun wannan in ka yi ka kare ba za ka samu wannan ladan ba saboda haka matsayinka na ka samu ka zo jami'i ka bari a kare da kai cikin dare tunda ka riga ka yi sallah ka kuma rubuta ma kuma kana son ibada buɗe alƙur'ani ka karanta yi salatin annabi alaihi salatu wasalam kawa ɗari ka nemi wuri ka koma ka yi bacci ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ko ka yi la ilaha illallah da yawa ko ka yi subhanallah da yawa ko ka yi la haula wala quwwata illa billah da yawa shikenan ka riga ka yi sallar ka kuma rubuta maka mi daren ka gaba daya sai ka nemi wani abu kai in Allah ya sa ka yi karatun Qur'ani sai ka guda ka yi da karantawa daidai inda ka tsaya ɗazu da rana yanzu sai ka ci gaba karanta izgi ɗaya ko biyu ko uku gwargwaron iya karatun ka shi kenan sai ka rufe ka ka samu wata ladar daban amma ka ce a liman na sallamewa yana yin raka a goma ka ce bari ka tashi ka kai can cikin dare ka tashi ka yi ba za ka samu wannan falalar ba ka samu ladar sallah amma ba za ka samu ladar dare gaba ɗaya ba wa kana ahmadu Imam Ahmad ya kasance ya khudu bi hadal hadith yana aiki da wannan hadisin wala yansarifu Imam Ahmad bai juyowa hatta yansarifa al-imam har sai liman ya kare sallah kayo wani kankan da kai Imam Ahmad a zamanin shi ba malami irin shi amma limami yake bi sallah biya yake yi kuma ba ya fita daga sallah sai an kare sallah gaba daya sai liman ya kare an ya ga kowa an sallama sallah ana ta hita sannan shi ma ya hita saboda ya samu ne samu wannan lada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da ita wa qala babu salaf kuma sashen magabata ya ce man qama lis-sallail duk wanda ya kiyamul layl tarabin dare faqad qama al-layla to lalle ya tsaya da dukkan daren gaba daya mana duk wanda ya raba dare yana kiyam yana tsayuwa yana ibada to kamar yayi ibada daren ne gaba daya wa ibn umar radiyallahu anhu ma marfu'an umar ruwaito daga abdullahi dan umar marfu'i man qama duk wanda ya tashi da ibada a cikin dare bi ashi ayatin da ayoyi guda goma lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi daga cikin waɗanda suka rafkana ba muna ganewa rabkana shine ka kiyin komi kuma Allah ta'ala ce wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin Allah ce kada ka zamanto daga cikin masu rabkana ka ambaci mahalicinka Allah subhanahu wataala kana mai kankan da kai kana mai tsoron Allah subhanahu wataala kuma sabanin bayyanawa da maganar da kake yi da rana ko kuma da murice kada ka zamanto daga cikin waɗanda suka rafkana kai kokari ka ambaci Allah subhanahu wataala to da wanda ya tashi yake ya bulle da ayoyi guda goma ya karkasa su ma'ana ko biyar biyar kai kai raka bi ka sallami ko kuma bi bi bi kaga dai bi bi kana da ni kana da ainihin duk hudu kana da raka'a biyu kana da sallama ɗaya duk hudu kana da haka idan ka samu raka'a uku ko su kai to ba za a rubuta ka daga cikin waɗanda suka rabkana ba baka gafala ba kana cikin waɗanda suka tsaya suna tuna da Allah subhanahu wataala wa man qama bi mi'ati ayatin duk wanda ya qiyamul layli da ayoyi ɗari kutiba min alqanitin za a rubuta shi daga cikin masu kaskantar da kai ga Allah masu biyayya ga Allah masu riko da addinin Allah aya ɗari a ga aya ɗari to ai za ka samu rakawoyi masu yawa wa man qama bi alfi ayatin wanda ya qiyamul layl kuma aya dubu kutiba min al muqantirina za a rubuta shi daga cikin masu ɗumbin dukiya daga cikin mutanen da suke tsallake shiradi ranar alkiyama aya dubu to ai masu yin aya dubu ne rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi aya dubu magabata duk suna yi kamar tsakanin su da Allah su kadai suna yi cikin gida shi suna tashi cikin gida tsakiyar dare su yi kai su kadai kamar wannan abu ne da za ka matsa ma kanka kaga aya dubu kaga duk kwana shida sai ka sauke qur'ani kenan aya dubu aya dubu ya kai wajen izini nawa ke goma sha wani abu wajen izini goma sha hudu akwai masu yi wannan akwai masu sauke ƙur'ani shi abin da ake so da ba ba a san a tsawaita ma mutane ana musulmanci amma kai kare ne sai kai ko ba haka maza Allah ya ce duk wanda ya sallah shi kare ya tsawaita yadda yake so amma an kama mutane ka sauƙaƙa musu da ka kai kadai ce su aka rawaito da yawa daga cikin sahabbai da magabata bayan su duk suna sauke alkur'ani a dare ɗaya kuma cikin sallah to Abdullahi da Umar ke bada labari ko Umar koyin hadisi ne bi alfi ayatin da aya duk lan kutiba za a rubuta shi min al-muqantirina daga cikin mutanen da su bai tsallake kantara wato shine gada ta sirati ranar alkiyama rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi wa yurwa kuma ana rawaitowa min hadithi nu'aym min hadithi tamim wa anas daga hadithin tamim ad-dari da anas dan malik marfu'an man qara'a duk wanda ya karatu na sallah bi mi'ati ayatin da aya 100 kutiba lahu qiyamul layla za a rubuta mai tsayuwar dare cikakkiya wafihi ma ba'fun a cikin su biyun duka akwai rauni a cikin hanyar da aka rawaito waɗannan hadisai guda biyu wa man arada duk wanda yake nufin an yazida fil qira'a ya ƙara a cikin karatu wa yutila kuma ya tsawaita sallar shi to yayi wa kana yusalli li nafsihi kuma ya kasance yana sallah ne shi kadai ba tare da mutane na bayan shi ba bal yutawwil ma sha'a to ya tsawaita yadda yake so ka ga baka matsa ma kowa ba da umma umma dai ka matsu to kanka za ka wada gobe bari ka rage ba ba Allah zai kuka da kai wa kana wa kadhalika haka nan ma man salla bi jama'a wanda yayi ma mutane sallah ya limanci mutane yardauna bi salati wadanda sun yarda da sallar shi saboda haka liman yana bukatar ya nemi yardan babu mutane da yawa da suke limanci ba su damu ba su abin da suke gani kawai tunda qur'ani ne suke karanta dole ka saurara to ana bukatar yarda ana bukatar mamun ka sai yarda da kai ko ba haka ba zala ya bayanin duk mutanen da mutane mutane limanci ba su suna kyamun shi a gani kenan akwai yanayin da zaka ba mutane sallah saboda tsawaitawa da kake wani ruku ma in ba sai an dade rukunin aka yi saboda haka mamu kuma akwai wanda zai iya maka magana ce da Allah rage sallah akwai wanda ba ya jin nauyinka kuma yana da gaskiya ba rishin ladabi ba ne ba rishin kunya ba ne akwai kuma masu jin nauyinka ba yadda za su yi suna son bunka sallah amma kuma suna ganin dai ana tsawaita musu amma ya za su idan wani ya yi karambani cikin mamu ya ce da Allah liman bayan kare ya neme ka gefe ya ce da Allah zan ki dan rage sallar nan to ka rage tun da ka ja yayi magana akwai alherin shi da yawa ka rage domin kana yi ne domin su su kake jagoranta sannan ya kamata ka saurare su kana ji nan malam yake magana cewa haka wanda ya ma mutane sallah sun yarda da sallar shi yana akwai wanda za ka masalla ba sai na da sallah ba saboda ni tana da nauyi tana da tsanani da wuya gare su ana tsawaita musu haka ba su yarda ba kuma suna da haƙƙi kace sunna ce an zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an ga Abu Zala sallallahu alaihi wasallam cewa wane ya mu musalla ya tsawaita muka hita daga sallah sahabbai fa suka hita daga sallah suka je suka yi sallah su manzo Allah bai ce musu kar su kara ba shi aka ma wanda aka ce kai ya kara kai ya ƙara masu limancin da za su yi ta daga sallai. Allah ce kana so ka zama ɗan fitina tsakanin mutane. Sahabi ne babban mai daraja. Mai girma manzo Allah ya ce ranar kiyama ma tawagan malamai yana gaban sa cikin ta. Shi ne jagoran tawagan malamai da ranar kiyama amma duk da haka nan manzo Allah mai faɗa. yace mai kan kaga duk matsayin shi manzo Allah yace kana so ka zama dan fitina ka kawo mutane fitina ka zaki koran mutane daga sallah mutane na gudun su bi ka sallah da garan nan manzo Allah yace ina idza shamsu kuwirat take idza ina wa shamsu wa duhaha wal layl idza yaghsha wa duha ina su ga karanta mu mutane su mun kaga kenan akwai bukatan akwai bukatan sauƙaƙa mu mutane zan kira ga mutane musamman ma wani lokaci za ka ga mutum ya makara ga sallah liman an ba shi minti biyar bai zo ba an kara mashi kuma in ya zo kuma sai ya tsawaita wanda kusan kowa ya zo har ya kara sallah ba wanda za ya kara shigowa masallaci ya kamata ya hikima ka san ka zo ka da masallaci dam kai kada yake gida da ka zo shikenan sai ka jawo wuri gajeri to da dama abin da ya sake so a tsawaita sallah su ba saboda wanda wanda bai samu ya tashi bai tashi wanda ya tashi ya warka yana majewa ya kama alwal abin nan ruwa ya zo alwala ya zo masallaci kaga da an bashi dama to kusan kowa na nan ya kamata sai ka rage in za ka karanta shahi biyar a wannan daren sai ka maida biyu sai ka rage sai ka raba biyu haka ake so saboda kenan ina buƙatar amincewa mamanka a bayanka zan ki kiyayewa kakka yi abin nan kakka ce waɗannan mutane raggaye ne ko kai in jagoranta kaza ya ka tsawaita maka sai ka damu ai mutum yana karatu shi ba yi abin nan da ba ka damuwa wani wurin ma za ka tsaya sai ka ce ka karatun nan hoyo ya yi daɗi bari in kara baka damu ko awa ɗaya za ka kai ma ka damuwa saboda jikinka na motsi kana ta karatu ko kuma tsaye suke sun yi shiru kowa na sauraron ka wata rana an yi shekara sha biyar na zuwa ni shiga masallaci wani rike bakin kowa ta ce mana malam wallahi ana sallar na hitsari ke kauce mai dan Allah a rage sallah ko ba tsawaita ta ake to ba rigima za ka yi da sai ka ce to a gyara ba shi kuma sai ka ba ka gani sai ka gyara yana da kyau mutanen nan su ne su ne kai kuma dan su baka ba da sallah to sai ka zan kidi ba maslaha amma shi kuma wani da aka gaya mai aka cewa yi ce ma mutum ne ni na gani to ka kakkare gida sallah yace daga yau kakka kara bi na sallah ka ce wani masallaci kai sallah ni dai ta wata na da yadda take ba a canza ta Allah ya kiyaye wa kadhalika babu salaf malik yace haka sashen magabata yaktimu yana sauke alqur'ani fi qiyam ramadan a cikin tsayuwar ramadan fi kulli thalath layal a cikin kwana uku duk kwana uku sai ya sauke qur'ani shi wannan kaga ya rage ga waɗanda kullun suke yi amma kana ji yaktim shi kadai yake abu shi shi kadai eh amma sauka goma za kai kai kadai kai babu wanda zai kuka da kai sai dai kai kai kuka da kanka wa ba'dhum fi kulli sab'in sashen su kuma duk sati sai ya sauke qur'ani cikin kiyamul layl wa ba'dhum fi kulli ashrin waɗansu kuma a cikin kwana goma kenan sauka uku yake cikin ramadan wani kuma ya hudu wani kuma ya sauka nawa sauka wajen goma kwana uku duk kwana uku kaga goma za a samu faslun malam ya ce wa tarawih sunnatun tarawih sunna ce sallar tarawih sallar da ake yi ta asham ka san da ma asham ba larabci bane hausa ce ko kuma wani yare ne daban an ce barbarci ne bari bari suke cewa asam shine ba haushe shi kuma yace asham amma da larabci sunanta at-tarawih at-tarawih shine yi ana hutawa idan aka sallame shi zaka ga nan sahaba in muna kiyamul layli to sai mu abin nan in an sallame sai a ba mutane minti biyar sai ka sha shayi mai shan shayi ya je sha wanda za a ba shi sai wanda za a fita waje wanda za a dan miƙe kawahon shi je miƙe kawahon shi wanda za a ba dama man an tashi raka mai zuwa ya tashi duk kagar an ba mutane dama duk an huta tarawi kenan yi ana hutawa ba wai da an sallame ba kuma Allahu akbar daga mutane sun kyale liman shi kada ya tashi amma zan ba mutane dama har ashan ma ita da ke bayan musamman ma ashan ta ma yi bukatar haka saboda ita an riga an sha ruwa an yi take take da ruwa mutum yana bukatar awa ɗaya za a yi bayan shan ruwa kaga an dawo masallaci ya kamata ita ma don an sallama ko minti ɗaya ne ko da rabi a ba mutane jiki ya dan saki kuma sai a tashi kuma ka ba wani wurin tashi yana iya komawa To sunna ce, ita sallar sunna ce ba wajibi ba ce, sallar isha ita ce farilla, amma ita sunna ce, wafiluwa ko wafiluwa jama'atan afdal aikata ta a cikin jam'i ya fi falala, idan ka gana yin ta ina cikin gida. Falalarta in ka yi tare da liman za a rubuta ma duk daren ne gaba ɗaya ka yi sallah. amma an kai ta kai kare ta yi za ka samu ladar kiyamun laili wa filu sahabati laha mashhurun aikin sahabbai gare ta malam yace sananne ne ma'ana sahabbai dukkan su gaba ɗaya sun yi bi sun yi tarawih saboda sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi manzo Allah ya bari yace saboda tsoron kar ta zama farilla gare su ya yi to rana ɗaya rana ta biyu rana ta uku ran nan kawai sai manzo Allah ya ke hita ba sahabbai sun yi jindum suna jiran manzala ya sai bai hito ba daga baya suka gaya mashi ya ce abin da yasa nake hutawa na ji tsoron kada ta zama farilla wajibi a gare ku kuma ba ku iyawa yasa sai nayi zama na to kenan kaga sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙara tuno da ita ba sai zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar kamar yadda muka karanta ya sa bai dan ka yayi da yazo ya shiga masallaci cindum da mutane ya cika galiman na ba da sallah ya ce ni'matin bid'atu hadi ya ce wannan bid'a ta yi kyau mana abin da yake nufi da bid'a sabon aikin da aka sabanta ma mutane dama akwai shi yana yanzu ya zama sabo ga mutane ba wai sabo sabo ne da aka girgira da babu shi domin aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wa talaqqathu al-ummatu anhum kuma al-umma sun karbe shi da hannu biyu khalafan ba da salafin ba da salafin ‘yan baya bayan magabata mana tabi'ai sun karɓa ga sahabbai ko? tabi'u tabi'i na sun karɓa ga tabi'ai haka haka mu ma muka karɓa ga iyayenmu iyayenmu ga kakannu ga kakanninmu kakanninmu ga iyayensu haka ne saboda haka an karɓa al'umma bayan al'umma ana tayinta rawa abubakar abdulaziz abubakar abdulaziz ya rawaito an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ya kasance yana ma mutane sallah ishari ramadan a cikin watan ramadan 20 raka'a yana sallatan raka'a 20 raka ashirin wannan sallah ce kawai ta banda shafa'i da wuce an rawaito wannan cewa abdullahi dan abbas ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatan wato raka ashirin a cikin watan ramadan قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ربما لم تقي الدين Allah ya masa rama ya ce lahu an yusalliya ishirina tafidin shi ne ibn taymiya ya ce mutum yana da dama ya yi sallah a cikin ramadan kama huwa al-mashhur kamar yadda yake sanannen abu ne mashhuri ne fi mazhabi ahmad a cikin mazhabin imamu ahmad shafi da mazhabin imamu shafi walau kana ji kuma mutum ya samu dama an yi salli sittan wa talatina ya sallaci rakawai talatin da shida kama huwa mazhabu malikin kamar yadda yake mazhabin imamu malikin walau an yi salli a ihda ashara kuma yana da dama ya sallaci raka goma sha ɗaya wa talata ashara yana da dama ya sallaci raka sha uku wa kullun hasanun yace kowane ɗaya mutum ne abu ne mai kyau wa yakunu takthirur raka'at aw taqliluha sai yawaita rakawai da kuma karanta sai ya zamanto bi hasabi طول القيام وقصره da gwargwadon tsayuwan tsawaita tsayuwan ne da kuma gajarcin shi kenan in an rage rakawoyi sai a tsawaita in an yawaita rakawoyi ko mi sai a rage sai a rage karatun wannan magana ce ta ibnu taymiya kuma mazhabin hanabila haka nan ne mutum yana iya sallata raka'a ishirin banda shafi'i da wutir yana da mai sallaci 36 kuma wannan mas'ala ce wanda take da sabani kawai inda sabani yazo malaman da suka ce babu dalili da ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka 20 ko 36 nan ne kawai aka samu sabani amma nan tsohon magana ce mazhabin Imam Malik shi da shekara dubu da wani abu haka suke yana nan cikin risala ba yana nan haka ya faɗi cikin risala littafin risala littafin risala yana da shekara dubu ɗaya da rubutawa littafin risala ne da ka sani tsohon littafi to gabanin shi ma akwai su mudawwana akwai littattafai da yawa da aka yi cikin mazabin malikiya to duk sun yi wannan bayanin to da haka kenan duk ba laifi bane saboda malamai suna da dalilin da suke cewa ba iyakance ba wasu malamai suna cewa manzala ce salatul laili masna masna sallar dare raka'a bi bi bi bi kuma wannan ita ce fahimtar su ibn baz su al-usaimin su fausan duk malamai ma na saudiya gaba ɗayan su albani ne kadai yace a masna masna din nan za a fassara shi da hadisin aisha cewa manzo Allah bai kasance yana ƙara raka'a 11 ba cikin sallar dare ba shi ya zo da yannan fahimta su kuma fahimta su akwai wannan in mutum na so sai ya tsaya ga raka sha ɗaya ɗin in kuma kana so sai ka yi matina matina ba tare da adadi ba aka yi nawa aka yi talatin da shidda da na ka samu sabani kawai shi yana ganin isnadin bai inganta ba su kuma suna gana ko bai inganta ba to ga hadisin matina matina Allah ya samu dace malam ya ce wa Umar radiyallahu ta'ala anhu sai da Umar lamma jama annas yayin da ya tara mutane ala Ubay akan Ubay salla bihim 20 raka'a Ubay ya masa sallah raka'a 20 a rana ta farko da aka tattara su aka ce tsaya ayi sallah wasabatu radiyallahu ta'ala kuma su sahabbai Allah kara masu yarda minhum daga cikin su man yuqillu akwai wanda yake karantawa ma'ana akwai wanda baya kaiwa raka'a 20 wa minhum man yukthiru daga cikin su akwai wanda wato yake yawaitawa wal haddul mahdud haddi a iyakance a ce nan zaka tsayawa kawai la nassa alaihi babu nasi akan shi min shari daga mai shari'a sahihun nassin da yake ingantacce babu shi mana babu nassin da yace ka dakata daga kaza ita ma Aisha ba cewa kai kira ai ba labari ta bada ko ba ka ba ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa ba kan raka sha ɗaya cikin ramadan ko ba cikin ramadan ba ba rawaitowa ta cewa manzala ya ce ka a kara ba to shine malam yace wal haddul mahdudu iyaka abin iyakan cewa la nasu alai babu nasi akan shi min shari'i daga Allah mai shari'a ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihun wani nasi ingantacce babu shi wannan fahimta wasu malamai ce wasu na ganin akwai nishin gani tunda an ce bai karawa kenan ya iyakance wa kathirun min al-a'immati fi tarawih malam yace da yawa daga cikin limamai a cikin sallar tarawih yusalluna salatan la ya'qiluna suna yin sallar da ba su fahimtarta ba su hankaltarta wala yaqma innuna fi ruku'i kuma ba sa natsuwa a cikin ruku'i wala fi sujudi ba su natsuwa a cikin sujada muna ganewa ku da an duka kayan an taso ka taso kuma sun tafi kamar kotan kurci wannan irin wannan sallah kuma ba a san ta ya kamata duk sallah tana nan tun daga kawaidi fa har karshen littattafai duk sun nuna ana sallah da natsuwa mai mai kawaidi yana ta faɗin mutumani na tu da natsuwa cikin sallah mai akhbari ma ya faɗa mai ishmawi duka natsuwa ba wai kuma dole sai ka dade ba abin da ake so in ka taso kai tsaye ba kuma da tasowa ba da koma sai ka ce wani abu na tufi yana komawa kana tasowa kana kana komawa haka ana so in ka taso ka tashi tsaye ko da baka faɗi komi ba saboda faɗin wani abu da ba sunna ne ka taso din nan daga rukuni kuma sai ka yi ne kana tasowa ka ce sami Allahu liman hamida in kai liman ko mamu ko mamu ya ce rabbana walakal hamd amma ka taso ka yi mamu ya ce rabbana walakal hamd kai haka kai goshi kasa kaga babu da zuwa cikin sallah mamu da ya duka ka ya faɗi subhana rabbiyal ala so uku yana ma faɗin ɗaya kawai sai ka taso saboda kai da ka ji subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana shi kuma yana bin ka da ya faɗi sai sai ya taso kaga babu natsuwa abin da ake so ka tsaya me na sauri subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala ka taso subhana rabbil ala wa bihamdi subhana rabbil ala wa bihamdi subhana rabbil ala wa bihamdi sai ka taso kuma in ka taso ka yi zanne ko da baka yi wannan addu'a ba Allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuqni baka fade ta ba in ka taso dai ka ce Allahu akbar kuma sai ka koma amma kana tasowa duk Allahu akbar da kuma ta Allahu akbar kaga mutane wani lokaci wani in ka shiga wasu mutane na sallah kamar an koro su kamar wani ke biye da su su yi maza su kare su tayi ana tayi haka da ƙarfi ake yi kuma da an sallame daga an tashi shine ma yake magana kuma wannan magana ya fi shekara dubu shekara ɗari ɗari bakwai nake son cewa ko takwas da yinta ba yau ba tsohon magana ce tun zamanin sa yake magana ita kuma sallah ba abin da za ka samu a cikin da sai abin da ka fahimta a ciki ana son natsuwa natsuwa tana da mahimmanci a cikin me a cikin sallah wa tumanina turukun kuma ita natsuwa ginshiki ce daga cikin ginshikan sallah haka ne ko an maliki haka ne cikin cikin ishmawi ne aka ce game da natsuwa cikin sallah nan muna karanta mazhabin Hanabila ne ba muna karanta mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal domin marubucin littafin dan mazhabin su ai kaga tun da magana wa yake kawo magana Imam Ahmad yake kawo wal matlubu fi salat abinda ake bukata a cikin sallah hudurul qalbi shine halartowar zuciya bayyana dai Allah ta'ala a gaban Allah subhanahu wataala abin da yake so zuciyarka ta halarto cewa kana tsaye gaban Allah gaban mai girma kake gaban wanda yafi kowa girma kake watti'azuhu da kuma wa shi bi kalamin Allah ta'ala da magana Allah subhanahu wataala idza yutla alaihi idan an karanta mishi wa hadha la yahsulu wannan baya tabbata fil ajalati a cikin gaugawa da ake wa taqsirul qira'a gajarta karatu ma al-khushu'i tare da natsuwa fir rukuyi wa sujuda a cikin rukuyi da sujada aula yafi dacewa min qulul qira'ati daga tsawaita karatu ma al-ajalati al-makruha tare da gaugawa da ba su Allah ta'ala ala sai sallam ci gaba na la malam ya ce wa salatu ashri rak'atin ma quli sallatar rakawi guda goma tare da tsawaitawa fa ma qulil qira tare da tsawaita karatu na da natsuwa aula shi yafi dacewa min 20 raka'a daga sallatar rakawi 20 ma al'ajalati al-makruha tare da gaugawar da ba su me yasa malai ce li anna lubbas salati saboda fa'idar sallah unwanin sallah wa ruhaha da kuma ran sallah huwa iqbalul qalbi ala Allah azza wa jalla shine mai da hankalin zuciya ga Allah subhanahu wataala zuciya gaba ɗaya ta koma wurin Allah subhanahu wataala wa rubba qalilin khairun min kathir kuma so da yawa dan kadan yafi abu mai yawa alkhairi wurin Allah ɗan kaɗan ɗin nan ka yi shi da natsuwa da kyawu to ya fi kai mai yawa babu natsuwa ba kyawu duk da yake dukkansa Allah ya karba amma dai wanda ya fi shi ne wanda aka samu natsuwa ba don komi ba su saboda Allah ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un kuma Allah ta'ala ya ce wa inna la kabiratun illa lil khashi'in nan kaga sallah tana da muhimmanci a sa natsuwa a cikin ta ko mutum ya zo ya sallah gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaida manzo Allah manzo Allah ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba kuma malamai da ma tun da dadewa suna cewa hoton kurciya ba sallah bane ko ba haka ba haka kaga mutum ka ya mutane wani in ya sujada ba ya tasowa haka yake yi daga ya dan dago kai sai ya mai da kaga haka yake kawai tattakuri sai zanka wannan ba sallah ba ce ba ka taso ba dole sai ka taso ka zanna bayan sujada ta farko ka yi zalle sai ka koma ko nafila kake yi ba ba ka dama irin wannan sallar ba lafiyar kalau ka ga mutum biya cikin kushi haka ba a sallah haka ana sallah ne a zanna in aka zanna aka ce Allahu akbar to kayi zama kenan nabi bayan sujada kuma sai ka sake komawa wanda ita ce sallah ita aka karantar ita za ka gani ko ina wanda kake irin wannan ba ka dagowa haka goshinka ba ya dagowa fa haka shine kotan kurciya ruku'u ma haka kaga mutum ba ya miƙewa daga ruku'i da yaran dago sai ta sujada to irin sallah ce wannan a ina ka koyi ta wa kadhalika tartilul qira'a haka karatun alkur'ani daki daki afdal ya fi falala min surati daga sauri kuma Allah shi ya umarni da shi ya ce wa rattilil qur'ana tartila mun gane ko wasuratul mubaha gaugawar karatu wadda aka halatta iya lati la yahsulu maha isqatu shay'in ita ce wadda sarayar da wani abu ba ya faruwa tare da ita min al-huruf daga cikin haruffa ta ce wadda za karanta alkur'ani kana sauri amma kuma kana ba karatun alkur'ani haƙƙin shi babu wani rabi da kake canyewa ko wata kalma fa in asqata babal hurufi idan ya sarayar da wadan sarufa li ajli surati saboda gaugawa lam yajuz zalika lahu wannan bai hadita gare shi ba wa yunha an kuma ana hanawa da gare shi ka an baka dama kai gaugawa da karatun alkur'ani amma ka kiyaye wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan amma idan mutum yayi karatu karatu bayyananne yantafi'u biha al-musalluna masu sallah za su amfani da ita kalfahu bayan shi fa hasanun to wannan abu ne mai kyau wallahu ta'ala ala na ya kamata mu kwana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah ya samu gyara Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين